وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الخوف وكيفيتها هكذا نعم sallan tsoro da kuma kaifiyar yadda ake sallan tsoron shi sallan tsoro ana yi ne a filin daga an je jihadi ko kafirai sun kawo hari garin musulmi musulmi an zo an taru an yi cincirindo ana tunanin gwabza yakin ko ana cikin gwabza yakin ma lokacin sallah yayi yadda za a yi sallan tsarin yadda za a yi sallan da kuma kaifiyar sallan shi za mu karanta نعم
sunna an sunnanta likitalin ja'izin ga yaƙi na halal yaƙin da ya halatta wanda yaƙi na haramun wanda shari'a ba ta yarda da shi ba me yaƙi na haramun kamar yaƙin basasa kamar yaƙi tsakanin musulmi da musulmi kamar yaƙin musulmi da kafiran amma ba akan musulunci ba akan wani koman fetur ko wani ruwa ko wani abu wannan duk shari'a ba ruwanta da shi yaƙin da ya halatta shine jihadi fi sabilillah kuma an bi sharɗan jihadi ne kuma bayan yakin ya halatta ya zama amkana tarkuhu li abin yakin da zai yiwu a bar shi ga wasu ma'ana wasu su yi yakin wasu su je su yi wani abu amma idan aka auna aka yi cewa to fa yawan musulmi bai kai yadda za a iya rabuwa biyu ba ana rabuwa biyu wayannan kafiran a rabin nan za su iya gama da su to yanzu a nan ma ba zai yi a yi salatul kawai ba sai idan yakin zai yiwu a bar wa wasu wasu su je su yi sallah su dawo su karɓi wayannan su ma su je su yi to ga ainihin na ibu fa'il na sunna sunna qasmuhum an sunnanta raba jama'a din mayakan a raba su gida biyu qasmuhum qismaini a raba su kashi biyu sannan idan an zo lokacin sallah in yayi idan imam zai raba su kashi biyun wa allamahum sai ya koyar da su kaifiyan yadda abin yake ba zai kawai to jama'a za a yi kiran sallah a kasu biyu za mu fara sallah to dole sai ka yi bayani na yadda za a yi saboda ka fara da wa'annan ana cikin ka zo kana ta nune nune ku tayi ku yi me wani ba zai gane ba saboda haka sai ka gaya musu to fa ga yadda sallah zai kasance za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza wa salla bi azanin wa iqamatin bil ula imam zai yi sallah da kiran sallah da iqama bil ula da jama'an farko jama'an farko za a yi kiran sallah a yi iqama a zo a fari sallah da jama'an farko sai ya sallaci raka'atan raka ɗaya fi suna'iyya a cikin sallah mai raka biyu jama'an farko in sallar raka'an ta biyu ne kaman ƙasaru ne ko kuma kaman sallan asuba ne sai ya raka ɗaya da jama'an farko wa raka'atayn bi gairiha idan kuma ba mai raka biyu ba ne mai raka uku ne ko mai hudu ne kamar magaruba ko kuma sallan zaman gida to a raka'atai ni sai raka'a biyu da jama'an farko idan ya yi raka'a biyun ya yi ruku ya dago ya sujada ya dago aka zauna aka yi tayya in a raka'a biya in a mai raka'a hudu ne ko mai uku ko kuma idan ya gama raka'a ɗaya da jama'an farkon sun makama sannan imam sai ya miƙe tsaya in a raka ɗaya ne ma in ya gama in ya miƙe sai ya tsaya dama ya gaya musu in mun gama raka ɗaya kowa zai cike raka'an shi ɗaya ya je ya je karbi yan uwa sannan wayancan yan uwan sai su zo to a lokacin da suke cike nasu din sun makama sannan imam din sai ya miƙe tsaya a miƙewa ya tsayin nan an bashi ainihin zaɓi a ɗayan biyu in ya miƙe ya tsaya da'iyan ya yi ta addu'a tun da dama muhalli ne na ainihin neman ijaba tun da ana filin daga ne ya ta addu'a ya ta addu'a. Ausa cikan ko kuma ya shiru, kawai ya tsaya ya yi shiru har wayannan ɗin su gama su je su karɓi ainihin wayancan ‘yan uwa da ba su yi sallah ba sannan wayancan su zo. Mutlaƙan wannan da'iyan ausa kitan ɗin mutlaƙan sake ba ƙayyadewa ko a sallah mai raka biyun ne ko a mai raka hudu ko uku ne in ya miƙe din yana da daman ko yayi addu'a ko yayi shiru aw qari'an fi sunaiya ko kuma ya fara karatu fi sunaiya in a mai raka biyu ne ku fahimci zancen in sallah mai raka uku ko hudu ne ba mun ce raka biyu zai da jama'an farko ba kaga ai tsarin kowace sallah mai sama da raka biyu raka biyu farko ne ake fatiha da sura raka'an ƙarshe fatiha kadai ake yi to yanzu misali in a ainihin sallah mai raka uku ko hudu ne yayi raka biyu fatiha da sura da wayannan jama'a ya miƙe yana jiran su gama wayancan su zo idan muka ce ya fara karatu dama ai fatiya ita kaɗai yake yi yana gama fatiya kaga ya gama kuma ruku zai saboda haka ya shiru ko yayi addu'a amma in sallar mai raka'a biyu ce dama raka'a ɗaya yayi da wayancan kaga wannan raka'ar bayan fatiya akwai sura saboda haka yana da daman ya kama karatu in ya gama su in ya gama fatiya ya kama sura mai tsayi yayi yayi yayi yana yi har su gama har su je har wayancan su zo shi yasa ya bada zaɓin in a suna iya ne auƙari kaga wancan yake mutlaqal da'iyan ausa kita ko auƙari an fi suna iya idan a aini mai raka biyu ne auƙari an ko kuma yayi karatu yana da zaɓi a bukun fatan mai abzazan to su kuma wayannan fa idan ya sallame su sai su cika sallan su abzazan a ɗaiɗaici wansara fat in sun gama sallan su sai su juya su je su canji wa'ancan da ba su yi sallah ba fatati saniya wayancan jama'a na biyu sai su zo fa yusalli biha ma baqiya sai sallaci abin da ya saura da su in a suna iya ne ka ga raka ɗaya da wayancan sai ya raka ɗaya da su in a ruba'iya ne ko sulasiya sai ya ƙara shi abin da ya saura da wayannan wanda suka yi fa iza sallama idan imam din yayi sallama kadau sai su ramo ma fatan abin da ya tsere musu na wannan in raka ɗayan ne in yi ne sai su ramo su wayannan jama'a kenan kaga wannan shine kaifiyan yadda ake salatul khawf to wa in saha za mu shiga rikicin kenan wa in saha wa in saha idan yayi rabkanwa ma'al'ula tare da jama'an farko fa ya yi rabkanuwa kabli ko ba ya kama shi tare da jama'an farkon kafin wayancan su zo. To yanzu ya zai yi sajaddat ba da ikmaliha alqabliya. Su wayannan jama'an farkon ai kaga imam yana tsaye za su gama sallar su tafi ko to yanzu za su yi sujada kabli ne bayan sun gama ainihin sallar su kabla salami kafin sallama kamar yadda take. Shi imam yana tsaye su sai su cike in sun gama kafin sallama sai su yi sujadan su kabli sai su yi sallama su tafi. kaga su sun gama nasu aha wasajadati saniyatul qabliyya ma'ahu to su kuma jama'a na biyu da za su zo dama ai mun ce in sujada ya kama imamin ka ya kama ka ko baka halarci lokacin da ya kama shi ba saboda haka jama'a na biyu in sun zo zai cike da su in an gama sai su yi sujada kablin tare ana zuwa in ya gama sallah sai yayi kabli su yi tare in yayi sallama su ciko sallar su shikenan wal ba'diyya idan kuma ba a ne ya kama imam fa to ba da alƙaba'i su wayannan jama'a na biyu in imam yayi sallama yayi ba'adin shi su kuma bayan sun ciko abin da ya tsere musu sannan sai su yi ba'adin wannan shine tsarin yadda ainihin idan matsala ya faru a cikin sallah to a farko mun ce amkana tarkuhu ko to wa in lam yumkin tarkuhu fa idan kuma sallan ba zai yiwu a bar shi libabin ga wasu wasu je su yi sallah ba abin ya kaure ba zai taba yiwuwa a ce a raba jama'an nan ba ya za a yi sallau sallu ko sallau to sallau su yi sallah akiran muktari a ƙarshen muktari yanzu sai a tura sallan zuwa ƙarshen muktari dan ba mu sani ba ko abin zai danyi sanyi a samu damar rabuwa idan har aka kai ƙarshen muktari shikenan sai a yi kiran sallah sai a ce kowa ya yi sallah a inda yake idan suka zo yin sallan za su yi ima'an za su yi ima'i ne ana cikin yakin kana ima'i ruku'u da sujada sannan abu zazan a ɗaiɗaice kowa ya yi sallar sa babu zancen jam'i in lam yumkin ruku'u wa sujudun amma wajen ima'i idan ruku'u da sujada ba zai yiwu ba kaga cewa an ka tsaya yin ruku'u ko sujada akwai matsala sai ka dinka yin ima'i ana yakin wa halali darurati mashiyun kuma ya halatta mutumin da yake kan sallan ya yi tafiya saboda larura ana cikin ainihin sallan sai ka hango wani kabur ya wuce kana da daman ka bi shi kana sallan ka bi shi wa darbun haka sara wa danun da suka wa kalamun da magana duk kana iya yi kana sallan in ya kama kai magana ko ihu wani ga yake tare da yawa kuma Allahu akbar Allah kana sallar ka kana ihu kana magana iya halatta ai ya ce lid darurati ad-daruratu biyul ma'durat wa adamu tawajjuhin rashin fuskantar alƙibla shi ma duk ya halarta ba lalle ne sai ka kalli gabar ba yau duk inda ka kalla daidai ne wa maskumular ɗakin da kuma rike abin da ya kwabu da jini wai takobin ka ya haɗu da jini ko kuma ka bar mai cikin wani kafiri jini ya ban tsawo me wannan duk ba matsala duk kai tun da larura ne wa in aminu idan suka amintu biya ana cikin sallan kawai sai ko aka fura usur ko aka yi shaida aka ce kowa ya dakata sun yi saranda sun miƙa wuya shikenan utimmat salata amni sai a cike sallan sallan aminci ka yi raka'an ka biyu kana cikin sara da kuka ko ya ce an yi saranda sai ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka nutsu sai ka cike sallan ka kamar yadda take fasulun muje fasulun fi salatil idain fasali cikin sallan idi guda biyu salatul idain sunnatun sallan idi guda biyu dai sunna ce mu'akkadatun a bar karfafawa bayan wutiri ita ce ainihin sunna mai karfi na biyu sai dai tsakanin su ba wacce ta wata cikin karfin sunnanci fi haƙi ma'amuril juma'a kuma sunna ce cikin haƙin wanda aka umurta da juma'a shine namiji balagagge mai hankali mazaunin gari da sauran dai sharaɗai wai rakata ne ita sallan idi raka biyu ake yi min hillin nafila daga lokacin da nafila ya halatta lokacin da rana ta fito ta daga lizzawali tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin zawal saboda haka yanzu don kun zo an yi sallan idi kuma kuna iya yin naku in kun gama wasu ma suna iya yin nasu wata ran na ji ko america ne ko a bbc wani wani rahota ba rahota ma'aikacin su yake cewa ai mu sallan anan kawai in kun dan haɗu za ku je masallaci ku yi ne kuna yi in kun fita wasu su zo su yace har zuwa azhar ana ta yi kawai saboda haka dama lokacin sallan idi daga lokacin da rana ta huto ta daga har zuwa azhar aha yukabbiru sittan zai kabbara shida ne ba da irami bayan kabbaran harama bayan kai kabbaran harama a sallan idi zaka bi shi da kabbara shida sun sannan a raka na biyu kamsan zaka yi kabbara biyar gairar kiyami banda kabbaran miƙewa ka tsaya muwalan kuma kabbarorin za ka yi su a jere ne kai imam za ka yi kabbarorin ne a jere ba za ka rabe tsakani ba illa bi takbiril mu'tammi sai dai da kabbaran mai koyi in ka ce Allahu akbar yanke wanda za ka yi shine lokacin da mamu za su ce Allahu akbar saboda in ka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu to mamun yaushe za su yi koyi da kai saboda haka in ka faɗa za ka yanke gurgurun lokacin da mamu za su faɗa kai ma sai ka faɗa wata harrahu mu'tammun lam yasma to mai koyi da limamin da ko aka dauke wuta ko gurin dama akwai matsalan sifika ko kana nesa baka jin murya to yanzu zaka yi kirdado ne an ta Allahu akbar an ta da kabbaran farko ka ka tabbatar to sauran sai ka rika kirdado ka ce Allahu akbar sai kai shiru ka ce yanzu ya fada sai ka kara fada kai shiru yanzu ya fada ya ka fada har kai bakwa an samu kuskure ma ba matsala fa in nasiyahu idan mutum ya mance kabbara daga cikin kabbarorin idi ko ya mance kabbarorin gaba ɗaya to kabbara ya yi kabbarorin malam yarka matuƙar bai ruku'u ba wai sabon limamin idi ya misali aka saka kawai da ya zo yana Allahu akbar ya kama karatu to kuma tsoro aka kasa ce mar komai can wani da ya ce subhanallahi a ya rikice ya ce kabbarorin nan ba ba ai magata mana to shi ke yanzu abin da zai yi ba ya yi karatu ba sai ya dawo baya tun da ba ya ruku ba sai ya yi kabbarorin idan ya yi kabbarorin sannan sai sake maimaita karatu shine malam yarka matukar bai ruku ba sannan ya yi kabbarorin wa adal kira'a sai ya maimaita karatun da ya yi a baya sannan wasa jada ba'adu in an gama sallah zai sujada ba'adi saboda ƙarin fatiha da yi tunda ai kaga ya yi karantun fatiha kuma ya maimaita ta bayan raka idan ku aini ya riga ya ruku sannan aka tuna bai yi kabbarori ba to tamada ya zarce ya ci gaba wasa jada kablu sai ya sujada kafin sallama saboda wa'annan kabbarorin kowace ɗaya sunna ce mai ƙarfi walau li tarki wahidatin in wannan kablin fa koda da barin abin nan kabbara ɗaya ne saboda ita kabbarorin idi kowace kabbara guda ɗaya sunna ce mai ƙarfi wanda barin ta ya cancanci a yi sujada kabli wa mudrikul qira'a wanda ya zo ya riski karatu a sallan idi an gama kabbarori yukabbiru saba'an zai kabbarorin bakwai a jere sannan ya ci gaba da ainihin sauraron karatun liman ka zo an gama kabbarori ana karatu in kai harama za ka yi kabbarorin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so bakwai duk da kabbaran ka na harama sai ka ci gaba da sauraro wa mudriku saniya wanda ya zo ya riski raka'a ta biyu ba yukabbiru khamsan shi kuma zai kabbara biyar ne bayan yayi kabbaran har ma sai ya kabbarori guda biyar sannan ya ci gaba da bin liman sun sannan idan an yi sallama ya tashi sab'an sai yayi kabbara bakwai amma wannan bakon bil qiyami zai ji safa har da kabbaran miƙewa ya tsaya kan mudiriki ta shahudi kamar mutumin da ya riski ta hiya a sallan idi kaga bai samu ko raka'a ɗaya ba yanzu shi ma yana miƙewa zai kabbara bakwai ne da kabbara miƙewa sannan idan idan ya zo a kabbara a raka'a na biyu kuma sai ya kabbara shida warafa ya dai fil ula faqat zai daga hannayen shi ne a kabbaran farko kadai kabbaran farko ne zaka daga hannu amma sauran kawai hannunka na ƙasa zaka rika faɗa wanne kamar rikin tashahud ne ka mudriki tashahhud wanda ya riski tahiyya a na ce shi ba ya kabbara ba kafin ya zauna to kabbaran wace raka'a yayi wa
a na farko ha to ai yanzu kabbaran da yayi zama yayi ba raka'a yayi ba zai zama tabbas a'a bai zama ba ai abin da zaka duba mutumin da bai riski ko raka'a ɗaya a sallah ba kawai bai riski wannan sallar ba yanzu wannan kabbaran da yayi din da yayi kabbaran ai zama yayi yanzu liman na yin sallama in ya miƙe yanzu zai fara sallarsa saboda haka kabbara bakwai zai yi wancan din ta shiga sallah ce ta buɗe sallah ce ba za a lissafa da ita ba amma karan kala kabbara bakwai na har da takbiratul ihram a ciki aiko in yanzu ka fara sallan ba to wannan ya zo a laruran zai bi liman ne kuma liman na tahiya kaga ba zai yi ka bi ba dole sai kai kabbaran harama shi kuma kabbara bakwai ne a jere ake yin su a cikin raka'a shi kuma wannan da ya zo ya kabbaran ai zama yi bayan ya zauna an yi ta an yi sallama ne sannan ya miƙe yanzu wancan kabbaran ya za ya jawo siyasa zama a tsakani saboda haka yanzu bakwai zai yi. aha aha wara baya dai fil ula faqad da kabbaran farko kadai zai daga hannayen shi wani jiba iyau lailatihi amma fa duk wannan matsala kilafiya ne har wancan kabbara biyar da kaza kaza din tunda shi ma wancan da aka ce in ya samu ainihin raka'a daya idan an yi tahiya an gama ya miƙe zai yi kabbara biyar ya ce ban da kabbaran miƙewa sai mu ce to ai ka'ida ta nuna mutumin da ya samu raka'a ɗaya ba zai miƙe da kabbara ba shi kuma ya za a yi sai suka ce a wannan ainihin kauli da ifi ne aka ɗauka aka yi amfani da shi a nan duk dai akwai irin wa'annan tawilolin sai in ka duba mu dawwala za ka gani wani jibe iyau lailati an so rayar daren idi wa gusulun an so yin wanka ranar idi wa ba da subi kuma an so wankan ya zama bayan sallan asuba duk da dai asubi sun karshe lokacin wanka yake shiga wa tabayyubun an so mutum ya sa turare wa tazayyunun an so mutum ya yi ado ranar idi kuma wannan ado da sa turare din wa in da wanka din wa in gairi musallin ko da wanda ba zai je sallan idin ba ko da irin yara da mata da waye saboda ranar ake yi ba sallar ba dama sunan rama- ranar ma yawmu zina saboda haka ko mutum ba zai je sallan ba ana so ya yi wa'annan abubuwan kaga bambanci da juma'a ita kuma juma'a sallar ake yi wannan ainihin adon ba ranar ba wa mashin fi zahabi kuma ana so mutum ya tafi da kafa wajen tafiya idin sai dai wajen dawowa zai iya hawa abin hawa tun da dawowa ba zuwa ibada ba ne wa ruju'un fi tariqin ukra hakanan ana so ya dawo ta wata hanya daban ba ta hanyar da ya tafi ba ya canza hanya wa fitrun qabla hujjil fitri hakanan a karamar sallah ne ana so ya ci abinci kafin ya tafi idin wa kaunuhu ala tamrin kuma kasancewan cin ya zamo dabinai zai ci shi ma wani ainihin mustahabi ne mai zaman kanshi wata akhiruhu fin nari hakanan ya jinkirta ainihin cin abinci a babbar sallah kar ya ci komai sai ya dawo wa kurujun ba da shamsin hakanan da fita zuwa idi bayan rana ta hudo liman karubar daruhu ga wanda gidan shi yake kusa da idin amma wanda gidan shi yake nesa zai dauki lokacin da zai iya samun sallah ne aha wa takbirun fihi haka na ana son mutum ya kabbarori cikin tafiya idin idan mutum ya tashi zai je idin tun daga gida ya fara kabbarori har ya je filin idi wa jaharun bihi kuma ya bayyana kabbarorin kuma kabbarorin zai yi ta yin su ne lishuru ifi salati har zuwa haduwa cikin sallah har a filin idin za ku yi ta kabbarori har sai lokacin da imam ya zo za shiga sallah sannan a yanke kabbara wa iqa'uha bil musalla hakanan ana san aukar da sallan idi bil musalla a fankauri wajen gari fili ba wai a cikin masallaci ba illa bi makkata sai dai a makka in a makka ne a masallacin makkan ya a masallacin cikin haramin yafi a je wajen gari wa qira'atun an so karatu a sallan idi bika sabbi wa shamsi ka karanta a raka'an farko kamar sabbi suratul ala kenan wa shamsi da suratul shamsi a raka'a na biyu wannan fa duka mustahabi ne ba wajibi bane wa kudubatani haka nan mustahabi ne ai kuduba biyu kal jumu'ati kamar sallan juma'a ai mata kuduba biyu na farko a zauna a tashi ai kuduban a zauna na biyu ma a tashi ai kuduban a gama sai a watsi na'am shi ma kuduban mustahabi ne na'am wa ba'diyati ma haka nan ai kuduban bayan sallan idin ba kafin sallan ba shi ma wani mustahabi ne ko da an yi huduban kafin sallah an yi huduban an samu mustahabi amma kuma an bar mustahabanci na bayan sallan ai huduba na'am wa u'idata in quddimata saboda hakan ana so a samu cikakken mustahabin a maimaita huduban in quddimata in an gabatar da su ga sallah sai da aka yi huduba aka yi sallan to bayan sallan a maimaita ainihin huduban wastiftahu bi takbirin hakanan ana son bude huduba wastiftahu huma ko Na'am.
da bude hudubobi biyun bi takbirin da kabbara kowace huduba in zai fara ya bude da kabbara wa takaliluhuma da tsagaita su bihi da shi kabbara din yana cikin huduban tsakiyar huduban ya yanke ya kabbaro ya kabbarori sannan ya ci gaba da ainihin huduban Na'am.
wannan kabbarorin bila haddin ba tare da iyaka ba ba a ce huduba abin nan kabbaran guda kaza ba wastima'uhuma kuma mustahabi ne zaman sauraron huduban an gama sallar idi mustahabi ne karka tafi sai ka tsaya ka ji huduba wa iqamatuha li ghairi ma'muril jumu'ati haka nan mustahabi ne tsaida da sallan idi ga wanda ba a umurce shi da juma'a ba kaman bawa kaman yaro karami kaman tsofin mata da sauransu aw liman fatargu ma'al imami ko kuma wanda juma'a abin nan idin ta tsere mar tare da imam to mustahabi ne yayi sallan idin ko da shi kadai ne والتكبير إثر خمسة عشرة فريضة هكذا تكبروري قربين سلم فلله قوم شابير min zuhuri yau min nari daga azhar din ranar sallah Na'am.
yau aka yi sallan layya to azhar din yau a fara kabbarori duk sallan da aka yi ana yin sallama a yi kabbarori har zuwa sallah goma sha biyar fa iza nasiya idan ya mance da kabbaran kabbara in ya tuna ya kabbaran in karuba idan ya kusanta ma'ana lokaci bai yi tsawo ba kuma bai fita masallaci bai tuna to yayi wa'annan kabbarorin wa gairu mutammin ko wa gairu mutammin haka haka ne wa gairu mutammin wanda ba mai koyi ba ta raka imamahu haka ya samu kudika yawwa idan imamin shi ya bari shi ma zai kabbara shi mutammi ne ma'ana mai koyi da liman ne eh yawwa ya fi kyau wa kabbara mutammun dan cewa gairu mutammi ai ya ruza min wa kabbara mutammun ta raka imamu ya fi kyau wata rakan ba waka bara mutanmun mai koyi da limamin da ta raka imamu imamin shi ya bar wannan kabbarorin to shi mutamin kabbara ya yi wa'innan kabbarorin kaga ba shara'i ne sai imam ya yi ba ko imam ya bari kai kai kabbarorin kaga wa kabbara mutanmun ta raka imamu wa lafzuhu lafazin kabbarorin yadda ake wa huwa shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salasan so uku sai dan kada da talili da tamidi ba laifi wa kuriha tanaffulun qablaha wa ba'daha an karanta yin nafila kafin idin da bayan da bayan idin bi musallan idan afan kauri za a yi ainihin idin la bi masjidin amma bandan a masallaci ne in kama a cikin harami ne ko a masallaci za a yi idin wannan za ka iya nafila kafin idin da bayan idin fan kauri fan kauri fadin kaman fili kauri din kuma kaman gurin da yake fako haka yawwa shi ne